يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abin da take karantarwa bayanin sababin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yadda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin karfe 9 na dare cikin yadda Allah. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Kur'an da ke unguwar tudun Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan satin mun ɗauko ayar da take bayani akan abubuwa manya guda biyu da suke da alaƙa da rayuwarmu da kuma addininmu wato amana da adalci. Ayat mu a wannan makon ita ce, aya ta hamsin da takwas da take cikin suratun Nisa'i. Za mu kawo muku fassarar ayar, bayani akan darussa da hukunce-hukuncen da ayar take ɗauke da su, sababin saukar ayar, hadisan da suke da alaƙa da ayat tamu. A ƙarshen shirin kuma za mu ji abin da ake nufi da amana da kuma adalci, ku dai kawai ku biyo ni ƙafa da ƙafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin. A wannan satin shirin namu ya samu albarkan manyan malumanmu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigla, Ustaz Musa Muhammad Ɗankwano, Dr. Rabi'u Abdullahi Basawa, Dr. Amin Sa'ad Jalingu, Dr. Ahmad Atik Awal, دكتور كبير أبو بكر أسقر دكتور غني إبراهيم إلياس واقطع به طمعي وشرف همتي كسر به ورعي وأحيي جناني أسهر به ليلي وأضوي جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأبغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن ما شاء الله أفركن شرن نامو منا تارد على رمى حسن محمد تاهر زقلا inda zai karanta mana ayat tamu ta wannan makon alaramma idan ka shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا ما يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا الحمد لله A wannan makon muna tare da Ustaz Musa Muhammad Ɗankwano wanda shi ne zai fassara wani ayat tamu gare ka malam.
dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata a bisa ga siyayyen halittu annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da karamci da dukkanin waɗanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar hisabi bai haka yan uwa masu sauraron mu a cikin wannan shiri mai albarka shirin ilimi cikin ilimi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dangane da gundarin tafsirin wannan aya wato fassara da ambatan ma'anar wannan aya da malam ya karanta mana aya mai namba ta 58 a cikin suratul nisa wato fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umarta ku da kuma yarda amanoni ga masu masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl kuma idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bih lalle kan madalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne mai gani ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa a wannan aya aya ce da take bayani akan wajibcin rike amana da kuma bada ita zuwa ga ma'abotanta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe wannan aya da inna Allah ya'murukum lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku ita wannan jumla ta faɗin inna Allah ya'murukum jumla ce kai tsaye da take nuna umarni da kuma wajibci shine malamai suke cewa hiya sarihatun fil amri wal wujub wannan aya kai tsaye a fili baro baro tana nuna umarni ne shi kuma umarni yana nuna wajibci ne sai idan an samu wani dalili da zai kautar da shi daga kan wajibci ya nuna mustahabbanci ko kuma ba wajibi ba to sai Allah ya buɗe wannan aya aya da cewa inna Allah haƙiƙa Allah sai aka kawo shi ma da harfu taukid harafi a larabci da ke nuna ƙarfafa abu da ƙarfafa zance da ƙarfafa magana Allah ya ce lalle Allah yana umarta ku da ku mai da amanoni zuwa ga masu su al'amanat jam'i ne na al'amana al'amana kuma kamar yadda Sheikh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi babban malami mai littafin Fayyubul Qadir sharhin Jami'u Sabir yake cewa hiya kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu yace abinda ake nufi da amana magana shine dukkanin wani hakki da ya zama wajibi ya lazamce ka ka ba da shi ka kuma kiyaye shi sai mu iya fassara al'amana ko mu iya bayaninta da cewa hiya ada'ul huquqi wal muhafazati alaiha shine a bawa masu hakki haƙoƙinsu da kuma kiyaye haƙoƙin nasu saboda haka su waye kuma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ahluha ahlul amana ana cewa ahlud dari ana nufin ashabuha ana cewa ma abota gida ana nufin ma abotan gidan waɗanda suke zaune a gidan ko waɗanda suke da mamlakar gidan to ahlul amana su ne mustahiquha waɗanda suka cancance ta to an samu maganganu da dama na malamai akan ainihin ita wannan aya akan wata sauka ko akan wata ke magana duk da cewa ba akan wannan zami magana ba amma yana da alaka da ita fassarar tata an samu daga babban tabi'i masanin tafsirin alqur'ani mai girma zaidu ibnu aslam zaidu bin aslam yake cewa wannan aya nazalat fi wulatil umur an saukar da ita ne akan masu mulki shugabanni jagorori saboda haka inna allaha ya'murukum Allah yana umarta ku ko shugabanni ko jagorori ko masu mulki an tu'addul amanati ku sauke amana ku bada amanoni ila ahliha zuwa ga ma'abotanta sune talakawanku sune mabiyanku waɗanda kuke mulka waɗanda kuke jagoranta sayyidina ali ibn abi talib Allah ya ƙara yadda a gare shi an rawaito da gare shi dangane da fassarar wannan aya yana cewa haqqun alal imami an yahkuma bima anzalallah wajibi ne hakki ne tilas ne akan shugaba jagora yayi hukunci da abin da Allah ya saukar wa an yu'addi al-amanata kuma ya bada amana ma'ana ya sauke nauyin talakawa a kansa wa idza fa'ala dhalik idan ya aikata haka fa haqqun 'ala an-nasi an yasma'u wa an yuti'u to wajibi ne tilas ne akan talakawa sauran gama garin mutane mabiya su ji su yi masa da'a wa an yujibu idza du'u kuma su amsa idan aka kira kira su ma'ana su amsa wa shugabanninsu shi yasa ma aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa wannan aya hiya lil barru wal fajir ta game bayani akan mutumin kirki da kuma fajiri ai hiya amrun li kulli ahadin bi ada'il amana ita wannan aya tana bayani ne akan kowa da kowa ya bada amana ya sauke amanar da ke kansa to kaga sai mu ce kenan amanar da ke kan shugabanni amanar da ke kan masu mulki amanar da ke kan jagorori shine su kula da hakkin talakawansu su sauke nauyin da ke kansu su yi shugabanci na adalci su guji zalunci to kaga sun shiga inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha su kuma mabiya talakawa sai mu ce su yi biyayya ga shugabanninsu a cikin abin da bai saba wa Allah ba su amsa musu su yi musu fatan alkhairi kada su tsine musu kada su la'ance su su yi musu biyayya a cikin abin da yake nagari to shine su kuma talakawa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai mu ce iyaye su kula da tarbiyar ƴaƴayensu su ba su ilimi nagari su kula da komai da komai nasu na nauye-nauyen su da Allah ya dora musu to sai a ce wa iyaye inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha su kuma ƴaƴaye su yi wa iyayensu biyayya su sauke dukkanin nauyin da Allah ya dora musu dangane da iyayensu to su ma sai a ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ahlul amana anan sai mu ce su ne iyaye dangane da ƴaƴayensu ga shugabanni ahlul amana talakawansu ga talakawa ahlul amana shugabanninsu malamai kuma sauran gama garin al'umma da suke jin su suke sauraron su inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku da ku bada amana ga ma'abotanta shine su sauke nauyin da ke kansu su karantar da mutane addinin Allah su dora su akan kyakkyawar fahimta kada su kautar da su hanya kada su dilmiyar da su su bada ilimi da amana bisa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzansa da shi to wannan shine fassara inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ce wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan kuma za ku yi hukunci tsakankanin mutane ku yi hukunci irin na adalci wannan yana koyarwa yana karantarwa yana jan hankali da nuna wajibcin adalci sai Allah ya ce inna Allah ni'ma ya'idukum bih lalle kan madalla da wannan abu da Allah yake umarta ku da shi domin idan har kun bi shi idan har kun rike shi to za ku zauna lafiya za ku yi rayuwa mai daɗi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne mai gani in kun aikata kun bada amana kun rike amana kun yi abin da ya dace to Allah ya gani ya ji kuma zai muku sakayya akan haka in kun yi wasarere da amana kun ci amana kun tozarta amana to fa ku sani Allah ya kasance mai ji ne mai gani ga dukkanin abin da kuke aikatawa kuma zai muku sakayya akan haka lokaci ya kure iya abin da zan iya ambata kenan dangane da gundarin ma'anar wannan aya abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba da lada na kuskure kuma Allah ya yafe min wassalamu alaikum wa rahmatullah Bayan sauraron fassarar ayar tamu, na koma wajen Dr. Rabi Abdullahi Basawa na tambayi malam, shin ko akwai wani sababi da malamai suke kawowa a matsayin sababin saukar ayat tamu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yin wa masu albarka barkanmu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wannan aya ce daga cikin manya manyan ayoyi da rayuwar kowane mutum take da matukar bukatuwa don cin nasara da rayuwa ta yanci a nan duniya da uwa uba kuma cin nasarar bawa a lahira malamai masu tafsiri sun tattauna game da sababin sauka ta wannan aya sayyidina umar ibn khattab Khattabi yake cewa shi yana ga wannan aya fa ta sauka ne game da shugabanni waɗanda Allah ya dora wa nauyin al'umma a kansu. Dama za a tambaye su kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Shugaba za a tambaye shi game da al'ummomin da ya jagoranta da al'ummomin da ya shugabanta. To umarni ne ake bashi da cewa to wannan shugabancin amana ce ya tabbatar ya mayar masu da wannan amanoni ya tabbatar ya yi masu adalci ya tabbatar ya ba su haƙƙinsu ya tabbatar ya tsare masu addininsu da rayuwarsu da dukiyarsu da mutuncinsu da nasabarsu idan ya haka to sai ya zama na alal akal wahalhalu ko tambayoyi ko turkewar da za a yi mashi a gaban Allah ranar lahira matsayin shi na wanda ya jagoranci abin da ya zo mashi da sauki kuma zai iya cin nasara kuma zai iya tsallakewa malam Abubakar Gumi a tafsirin shi na tarjamar ma'anonin Alkur'ani mai girma lokacin da ya zo tafsirin wannan aya ya sa lamba daga ƙasa yake cewa kamar yana mai goyon bayan cewa eh wannan magana fa haka take aya ce umarni umarni ne da Allah ya fuskantar da shi zuwa ga masu mulki yake cewa domin su talakawa mutane ne masu rauni da Allah madaukin sarki ya danka su a hannun shugabanni to da haka ya zama tilas su shugabannin su tabbatar sun sauke dukkanin nauyin da ke kansu na samawa waɗannan talakawa da suke mulka da tsaro da kula da dukiyarsu gwargwadon tsarin da shari'a ta ce sannan idan sun zo za su yi hukunci a tsakaninsu to su tabbatar da cewa sun yi hukunci na adalci duk shugaban da ya bi son zuciya ya kauce ma wannan tsari ya abin da ran shi yake so to lallai kan wannan mutumi zai shiga cikin mayaudara in ya tashi gaban Allah kuma Allah zai hukunta shi da sunan mayaudari wasu malamai kuma suka ce kamar yadda Ibn Jaririn da wani shi suka faɗa kamar yadda Al-Imam Qurtubi ya kawo annabi yake cewa ai ita wannan aya ta sauka ne game da mas'alar makullin ɗakin Ka'aba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe Makka ya nemi a bashi makullin Ka'aba inda aka kira Usman ibn Abi Talha wanda shi ke kula da makullin a matsayin kayan gado daga gidansu tun a zamani na jahiliya ya karɓi makullin ya buɗe ya shiga ya abin da zai yi yana fitowa sai ya ce ina Usman ibn Abi Talha ya ce gane ce karɓa makullin nan wannan makullin zai zauna a hannunku har zuwa tashin alkiyama ba wanda zai yunkurin karɓe shi da canza shi daga gidanku zuwa wani gida face wanda yake azzalumi wasu malamai kuma suka ce a'a ita wannan aya ta sauka ne akan shugabanni ko malamai da ke khutba a ranar Idi da cewa umarni ne ake ba su da su je su yi wa'azi su gargadantar su yi bushara ga mata waɗanda suka halarci wannan sallar idi ala ayyi halin al-imam at-tabari yake cewa koma dai wani dalili ne ka dauka da sauran malamai masu tafsiri suke cewa koma dai wani dalili ne ka dauka to ita dai wannan aya abu ne da ya hada kowa da kowa kowane mutum za a tambaye shi a game da amanonin da Allah madaukakin sarki ya dora mai umarni ne da Allah madaukakin sarki ya fuskantar da shi zuwa ga kowane mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin sayyidina abi huraira da hadisin samura wanda al-imam daga Hassan al-Basri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addil amanata ila man tamanak ya kai mutum ka tabbatar ka bayar da amana zuwa ga wanda duk ya baka wannan amana ta dauki amana ya baka a matsayin shi a matsayin ka na shugaba cewa ya yadda kenan ka jagorance shi ko kuma a'a shi bai ma dai ce ka ya amince ka jagorance shi ba amma Allah ya danka shugabancin a hannunka annabi ya ce to ka tabbatar wannan amana kam ka mayar da ita zuwa gare shi annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisin yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha ya jama'a ku tabbatar kun mayar da haƙoƙi zuwa ga masu su duk wata amana duk wani haƙƙi ka tabbatar ka mayar da shi zuwa ga masu wannan haƙƙi idan aka ce ta sauka ne game da kowane mutum ai kowane mutum baya kubuta daga wani nauyi da ke kan shi ila uba ne a gida akwai amana ta iyalan shi da ƴaƴan shi mai yiwa da wasu marayu idan ka ce kila ko mai anguwa ne ko wani dagaci ko sarki ko hakimi ko kuma ka ci kila wani kansila ne ko ciyaman tafi zuwa ga gwamna da shugaban kasa akwai waɗansu amanoni da nauye-nauye na al'umma a kansu dukkaninsu ana buƙatar kowa ya bayar da wannan amana hatta matar aure a gidanta ita ma akwai amanoni a kanta na mijinta an ami tana da amana ta ita kanta ta tsara kanta da mutuncin ta domin mutuncin mijinta sannan ta tsara dukiyar shi ta tsara gidan shi ta tsara ƴaƴan shi da sauran al'amura da dama idan ka kira mutum ne ko kai la'akari ta mutum ne kawai da ke rayuwa shi ba ɗan kasuwa bane shi ba mai mulki bane a to yana da makwabta akwai wasu nauye-nauye wasu amanoni na waɗannan shugabanni ko na waɗannan makwabta da ke kan shi wanda babu makawa sai ya yi iya abin da zai yi ya ga cewa ya sauke waɗannan haƙoƙi ko ya bayar da waɗannan amanoni to umarni ne dai a takaice da Allah madaukakin sarki ya fuskantar da shi zuwa ga kowane mutum da da ya tabbatar da cewa ya bayar da wannan amana ko ya sauke wannan nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora mashi idan mutum kuma ya zo zai hukunci nan hukunci ba ya takaito ba ne kawai ga waɗanda suke jagorantar kotuna ko wurare na shari'a a za a iya kiran ka me za ka ce game da wani ila harka za a yi da shi ta kasuwanci ila harka ce ta maganar aure a daidai lokacin akwai amanar tabbatar da cewa ka faɗi abin da ya dace game da shi idan ka faɗi wani abu akasin haka ila ƙarya kai mashi sai ya zama na wannan abin da ake so a yi mu'amalar da shi aka fasa ko kuma ƙarya kai sai aka yi mu'amalar da ake tunanin yi saboda maganar da kai alhali aka ne aka samu wata mu'amala mara kyau daga baya to yanzu dai duka kai ne abin tambaya da haka da shugabanni da shu al'umma da suke rayuwa a tsakanin su da jagorori a kotuna dukkanin su ana umurtar su da cewa duk abin da za su yi su yi adalci wai za kultum fa'dilu walau kana za qurba duk abin da zaka faɗa kai tabbatar kai adalci daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yake ce mana lalle Allah ya kasance mai ji ne yana jin duk abin da muke ya alamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur sannan basira kuma yana ganin mu akwai kuma ranar da za zube ban ƙwariya ta lokacin da muka haɗu a gaban Allah madaukakin sarki wa mai yaqumun nasu li rabbil alamin to muna fatar Allah madaukakin sarki ya shige mana gaba ya taimake mu ga bayar da amanonin da ke kanmu ya taimaki shugabannin mu ga bayar da amanonin da ke kansu malaman makaranta masu wa'azantarwa masu wallafe-wallafe 'yan kasuwa manya-manyan diloli masu kamfanoni ma'aikaci karami ne matsakaici ne babba ne a ma'aikata ko a kamfani Allah madaukin sarki ya taimake mu ga sauki waɗannan amanoni da Allah madaukin sarki ya dora mana kuma muna roƙo Allah madaukin sarki ya azurta mu da haɗuwa da shi a lokacin da yake so mu haɗu da shi ya shigar da mu aljanna ya datar da mu ya zaunar da kasan mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Daga ɓangaren Dr. Amin Sa'ad Jalingo kuwa ya kawo mana bayani akan hukuncin da ayar tamu take ɗauke da su, gare ka dakta.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi muna gode masa ma muna neman taimakonsa. To bayan haka lallai wannan aya cikin suratul nisa'i aya ce da Imam al-Qurtubi yake cewa tana cikin tushen hukunta wanda ta kunshi dukan bangarori na addini da ma shari'a. Aya ce daga cikin ayan da take tushe ne ginshiki ce a wurin hukunce hukunce ta kunshi dukan bangarori na addini da shari'a. Ma aya ce da take magana ga dukan al'umma gaba daya. Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya yi magana a bangarori guda biyu a akwai bangaren wato sauke amana akwai kuma bangaren abin da ya shafi hukunci da adalci sauke nauyi na amana da Allah ya dora ma wannan wajibi hakanan shi ma hukunci da adalci duka wajibi kuma wannan magana ana yi ne da dukkan al'umma gaba daya wannan an samu haka daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su suke cewa wannan ayan ta game amana ta game kowa da kowa wannan aya kamar irin su Bara ibn Azib ya ambaci haka da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Ubay ibn Ka'ab suka ce wato amana a dukkan komai har ma wurin alola sallah da zaka da janaba da azumi da awu da kilo wato da da wazani da kuma ajiya da aka bawa mutum duka wannan amana ibnu abbas cewa ya ma Allah bai yi sauki ba game da sauke nauyi na amana ga mai ga talaka ne ko mai kuɗi dole kowannen su ya sauke amana da aka dora mai imamul kafawi Allah ya mishi rahama yana cewa amana din nan fa dukkan abin da Allah ya farlanta wa bayi ne wannan duk amana ne kamar sallah da zakka da azumi da kuma wato sauke nauyin bashi da ake binka duk wannan amana amana ne sannan mafi girma kuma shine ajiya da aka baka na amana ne ajiyar nan sawawan an baka ajiya ne na gabbai da Allah ya baka kaga ajiya kul inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula jinka da ganinka da zuciyanka duk sai an tambaye ka yaya ka sarrafa su a nan duniya Allah zai tambaye ka game da su haka nan dukiya da Allah ya baka yaya da Allah ya baka iyalai da Allah ya baka duk sai Allah ya tambaye ka game da su wannan amana ne a gare ka Imamul Kafawi yake cewa mafi girman ajiya da Allah ya baka shine wato shine boye sirri wannan wajibi ne ka boye sirri wurin da yazo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin mutane ranar alkiyama matsayi wurin Allah shine mutumin da zai kwanta da iyalinsa kuma ya wayi gari ya je yana tona asirinta yana bayyana sirrin saboda haka amana kamar yadda yazo a hadisi ka bada amana ka isar da amana ka sauke nauyi na amana ga duk wanda ya baka amana sannan kuma karka ha'inci wanda ya ha'ince ka amana dai kamar yadda muka ambata dukkan abin da aka dora ka akai na dukiya ne ko wani alhurma aka ajiye ka akan shi ko wani abu na sirri duka amana ne saboda alkur'ani amana kan zo da ma'anoni haka kamar abuwa na farillu ko kuma ajiya ko kuma wato kame kai da mutunta kai duk wannan yana cin abubuwa na amana yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ka isar da amana ga wanda ya baka amana karka ha'inci wanda ya ha'ince ka wannan ayan na cewa ba da amana ga wanda suke ma'abotanta idan an baka sako ka kai ma wani wajibi ne ka kai mi an baka amanan yara ka kula da su a makaranta wajibi ne ka sauke nauyin su ka kula da kada wani abu na mutuncin su ya faru a gare su kada ma'ana ka bari a taba jininsu ko a taɓa wani dukiyan ko a taɓa mutuncinsu wannan duk haƙƙi ne a kanka kai malami da aka ɗora maka amana nan haka nan mai sarauta an bashi al'umma ya riƙe wajibi ne ya kula da haƙoƙin haka nan mai gida a gidan shi wajibi ne ya kula da amana da aka ɗora mishi bangare na biyu kuma a wannan aya hukunci da adalci tsakanin mutane da Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan kun zo hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci ba haka yake cewa wato shi wanda ke da'awan abu kaza nashi in an zo gaba alƙali kenan to ya kawo shaida shi kuma wanda yake musu dole ya rantse idan ya musa cewa abu kaza ba na wane bane wannan kenan a duk da wasu malamai sun ce wannan batu a ayan na magana akan jagorori ne da shugabanni da mahukunta da su alkalai da sauransu amma kuma ba zai fa hana wato ayan ya game kowa da kowa ba cikin halittu kamar yadda yake adalci tsakanin mutane wajibi ne ga shi mai gida game da iyalan shi wajibi ne adalci tsakanin wanda yake wato baya adalci tsakanin iyalan shi hana alkiyama zai tashi bangaren shi a shanye kamar inna ta shanye bangare ɗaya na jikin baya adalci tsakanin mata ne haka nan wajibi ne mutum ya adalci tsakanin ƴaƴan shi kada ya fifita wato wani da kyauta bai ba wani domin ya tabbata a hadisi wanda Nu'man bin Bashir ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi kyauta suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya shin daidai ba wa yaran shi kyauta aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya dukkan ƴaƴanka ka ba wannan yace a'a yace to to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba to kaga a sai rashin adalci wannan zalunci ne dan mutum bai adalci tsakanin ƴaƴan shi ba kamar ya zalunci ya zalunci haka nan tsakanin iyalai duka kai kowa da kowa yana da nauyi da aka dora mishi dole ne adalci tsakanin wannan ko mai fatawa dole ya adalci a wurin fatawan shi saboda yana hukunci ne wato tsakanin wato yana yin bayani ne game da haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa al'umma dole ya faɗi abin da yake daidai dole ya faɗi abin da yake wato daidai kada ya faɗi abin da yake ba daidai ba wajibi ne adalci ya ɗauko abu kamar yadda yake ya bada shi kamar yadda ya fahimta a takaice wannan aya aya ce da ta tattaro mana hukunce hukunce na shari'a abubuwa guda biyu wanda idan an yi su to lalle za a samu zaman lafiya da aminci a cikin al'umma abu na farko shine bada nauyi da sauke nauyi kamar yadda aka karɓe shi abu na biyu shine a yi hukunci tsakanin mutane da adalci idan an yi wannan insha Allahu za a samu zaman lafiya a cikin al'umma a nan za mu dakata insha Allahu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode sosai da sosai shin ko akwai wasu darsa da suke cikin ayat tamu ga bayani daga bakin Dr. Ahmad Atik Awwal Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kadan daga cikin darasin da zamu fa'idantu daga wannan aya mai girma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Wannan aya ta kunshi bayani akan wasu ginshikai masu girma wato ginshiki na riƙon amana da kuma adalci domin a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala yana umarni da mayar da amana ga wanda ya amince maka a kanta da kuma hukunci tsakanin mutane da adalci waɗannan abubuwa guda biyu su ne ginshikar gudanar da rayuwa shi yasa suka kasance ginshikai ga daular musulunci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya assasa ta domin daula ce da ta gudana akan rikon amana da kuma tsaye da adalci tsakanin mutane da haka malamai suke cewa da a ce Allah ta'ala bai sokar da wata aya a cikin alkur'ani ba da ta ta shafi tsarin gudanarwa sai wannan aya to da ta wadatar da al'umman musulmi a har ila yau daga cikin darasin da zamu fa'idanta daga wannan aya mai girma shine wajabcin mayar da amana ga duk wanda ya amince maka sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba domin sauke amana wajibi ne ga wanda ya amince maka sawa'un musulmi ne shi ko ba musulmi ba domin baya halatta a matsayinka na musulmi ka ci amanar wanda ya amince maka ko da kuwa ba musulmi bane shi domin addinin musulunci addini ne da yake umurtan mu da adalci ga kowane mutum ba tare da lura da bambancin addini ba ko bambancin kabila ko wasu bambance-bambance haka daga cikin fa'idojin da zamu ɗauka daga wannan aya shine wajabcin adalci ga mutane baki ɗayansu sawa'un musulmai ne ko ba musulmai ba domin adalci wajibi ne tsaye da shi a tsakanin mutane ba tare da kallon abin da ya shafi addinin su ko kabilar su ba ko asalin su saboda Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya bai bambance ba da ya tashi umarni da yin adalci tsakanin mutane mutane sai ce idza hakamtum bainan nas kuma lafazin nas lafazi ne da ya game dukkan mutane musulman su da kuma kafiran su mutanen kirki da mutanen banza shi yasa hatta mutumin da yake kafiri ko mutumin da yake fajiri ba halatta ka zalunce shi a cikin abin da ya shafi haƙƙin shi haƙƙi da ya shafi dukiya ko haƙƙi da ya shafi mutuncin shi shi yasa baya halatta ko mun fajircin mutum ka yi masa ƙage akan abin da bai aikata ba wannan yana daga cikin manyan darasa da zamu fa'idanta da su a cikin wannan aya haka har har ila yau daga cikin ainihin wato darasin da zamu ɗauka a cikin wannan aya shine kasantuwar addinin musulunci shine mafi kyawun addini kuma shari'ar musulunci ita ce mafi kyawun shari'a domin shari'a ce da ta kunshi adalci da kuma sai da amana da gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala cikin ayar yace inna Allah ni'imma ya'idukum bi wato lallai madalla da abin da Allah subhanahu wataala yake muku wa'azi da shi yake kiran ku da shi na ainihin wato umarni da tsayi da amana da kuma tsayi da adalci wannan yake ƙara fito mana da ima da darajar shari'ar musulunci domin shari'a ce da ta kunshi tsayi da amana da kuma adalci kuma hukuncin Allah subhanahu wataala shine mafi kyawun hukunci shi yasa a ƙarshen ayar Allah subhanahu wataala yace inna Allah kana sami'an basira lalle Allah subhanahu wataala shi mai ji ne shi mai gani ne don haka daga cikin fa'idar da zamu ɗauka daga ƙarshen wannan ayar faɗin Allah subhanahu wataala inna Allah kana sami'an basira ma'ana bayan Allah ta'ala yayi umarni da roƙon amana da mayar da ita ga wanda ya amince maka sannan kuma Allah ta'ala yayi umarni da sai da adalci sai Allah ta'ala yake jin hankalin mu da cewa fa lalle Allah ta'ala shi mai ji ne kuma mai gani ne don haka Allah subhanahu wataala yana jin dukkan abin da bayansa suke aikatawa kuma yana gani babu wani abu da yake buya daga gare shi don haka duk mutumin da ya rike amanar da aka bashi ya mayar da ita kamar yadda aka amince masa sannan kuma ya tsaye da adalci to Allah ta'ala yana jin shi kuma yana ganin shi kuma ya san abin da ya aikata kuma Allah ta'ala zai sakan ya mishi da sakamakon da ya dace da shi so da haka a ƙarshen ayar kamar jan hankali ne ga bayi zuwa ga cewa su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin su kuma yana kallon dukkan abin da yake suke aikatawa da haka wajibi ne a kansu su ji tsoron Allah su zama masu adalci kuma su zama masu a rukon amana muna rukon Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga shari'a da alkhairin da yake cikin alkur'ani ya sanya mu daga cikin bayin Allah waɗanda suke masu rukon amana kuma masu sai da adalci wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Masha Allah أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني Dr. Kabir Abubakar Asgar ya kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da suke da alaƙa da ayat tamu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سايك سادوا أولنا شرينا ومع البركة نا إلمي تكين إلمي آه فدن الله سبحانه وتعالى تكين لتافا سمي زركي تكين سورة النساء آية همسن دا تقص الله يكي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli zuwa ƙarshen wannan aya mai albarka akwai hadisai da suka zo wanda suke da alaka da fassara wannan aya daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wanda ya zo ne da lafazi mauqufan wato shi ibn Mas'udin din ne aka bada labarin yana cewa inna shahadata tukaffiru kulla dhanbin illa al amana sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mutuwar shahada tana kankare dukkan zunubi in banda amana da take wuya wuyan mutum ma'ana ko da mutum ya mutuwar shahada to amana da take wuyan shi wannan mutuwar shahada ba ta kankare ta sai ya ce yu'ta bir rajuli yawmal qiyama za a zo da mutum a ranar alkiyama wa in kana qad qutila fi sabilillah ko da kuwa an kashe shi ne a wurin jihadi don daga kalmar Allah fa yuqal sai a ce da shi addil amanat addil amanat ka biya amanonin da ke kanka fa yaqul sai ya ce wa anna uaddiha wa qad dhahabat ad-dunya to ta ya zan mai da amanar da ke kaina bayan duniya ta riga ta ƙare abubuwan amanan an basu a can duniya fatumassalu lahul amanatu fi qa'ri jahannam sai a nuna mushi amana a can ƙarƙashin cikin gidan wutar jahannama Allah ka tsare fa yahwi ilaiha sai ya marmaza ya sunkuya fa yahmilaha ala atiqi sai maza ya ɗauki amana sai ya ɗaura akan kafaɗarsa qal ibn mas'ud yake cewa fatanzilu an atiqihi sai ta zame daga kan wato dokin wuyan nasu daga kan kafadarsa fa yahwi ala asariha abadal abidina sai ya fada yana binta yana binta har abada zaza mai riwaya yace fa ataitu albara naji wannan karatu a gun ibn mas'udin wanda yake da ban tsoro kwarai yake nuna hadarin amana sai na tafi gun sahabi albara ibn azib radiyallahu anhu fa haddathtuhu nace masa Allah shi gafarta malam kaji kaji kaji abin da dan uwanka ibn mas'udin ya faɗa faqal sai bara'u yace sadaka akhi dan uwana ibn mas'udin gaskiya ya gaya maka sannan sai bara'u ya karanta wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira ma'ana ya kafa hujja da wannan aya don tabbatar da abin da ibn mas'udin ya faɗa wannan hadisi haka yazo mawqufan al ibn mas'ud kamar yanda al-imamu abdurrahman ibn abi hatim ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa za a iya bashi hukuncin raf'a kamar yadda malamai suke fada sai dai akwai riwaya wadda take marfu'iya wadda aka danganta ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi ba su inganta waɗannan isnadoji na marfu'iyar ba ya zuwa cikin littattafai guda biyu akwai littafin al-jihad na Abubakar ibn Abi Asim da kuma littafin ainihin wato al-alqab na Imam Shirazi ruwaito shi da isnadi mai rauni daga Sayyidina Abdullahi dan Amru dan Asim radiyallahu anhu wa an abihi wallahu a'lam har ila yau ya zo a cikin littafin sunan ta limamu Abu Dawud da ibn Hibbana ya ruwaito a cikin sahih dinsa da Imam Abu Abdullahi Al-Hakim An-Naisaburi da Ibn Mardawiya a tafsirin sa da Ibn Khuzaima a cikin Kitabu Tauhid da isnadi kyakkyawa wannan riwaya da zamu faɗa ta biyu ta zo a waɗannan wurare mana wannan riwaya da zamu ambata daga Abu Yunus da yake cewa Samitu Aba Huraira yaqra'u hadhihi al-aya Abu Yunus yace naji Sayyidina Abu Huraira yana karanta wannan aya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سي سيدنا أبو هريرة دي كرنتاتا ويضع إبهامه على أذنيه سي يسن يات أن شبابا أن يات سي يسكاش أتكن كننسا ويضع سي كما يسن أينهم واتو والتي التي تليها يات دكي بن babban dan yatsa wato wannan yatsan da ake tahiya da ita dinnan al-musabbiha to ko as-sabba saba ko asabaha sai ya sanya ta akan idansa ma'ana kamar yadda zaka yi haka ka sa babban dan yatsinka guda biyu a cikin kunne kamar yadda mutum ya toshe kunnensa sai kuma ka sa waɗannan yatsu masu biye da babban dan yatsin sai kuma ka rufe idanka ka nuna idanka wato yana fassara musu ma'anar inna Allah kana sami'an basira Allah yana ji yana kuma gani sai ya ce wa yaqulu hakaza sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'uha sayyidina Abu Hurairah yake cewa haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan aya wa yadau isba'ahu kuma yana saka hannayen shi haka babban dan yatsa a kunne yatsa na tasbihi na yin tahiya na nunawa da tahiya shi kuma akan ido wannan tabbatar da siffar wato ji da gani ga Allah subhanahu wataala ba wai tabbatar da kamantakekeniya ba malaman hadisi sun inganta wannan ruwaya ce tabbatacciya tana tsara tabbatar da siffofin Allah subhanahu wataala na ji da kuma gani kamar da na ambata farko al-Imam Abu Dawuda ya rawaito wannan riwaya da ibn hibbana da hakim da ibn mardawiya da al-imamu imamu al-a'imma wato ibn khuzaima kenan a cikin kitabu tauhid nasa da ma wasu malamai daban waɗanda ba wannan ba sannan malaman hadisi sun ce isnadi din kyakkyawa ne kamar da Sheikh al-Albani ya faɗa Muhammad Nasiruddin Allah ubangiji ya gafarta masa har ila yau Zaid dan Aslam wanda tabi'i ne shi kuma an ruwaito daga gare shi yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha nazalat fi wulatil amri yace wannan aya ta sauka ne game da shugabanni tana ishara ne tana nuni ne tana umarni ne ga mahukunta da masu faɗa a ji da masu riƙe da madafin iko su Allah yake wa umarni cewa lalle lalle su tsai da adalci idan su mai da amanar da aka ɗaura musu ta shugabanci su mai da ita yadda take sannan in za su yi mutane hukunci a matsayin su na shugabanni su yi hukunci da adalci wannan aya ta zo ne dan bayani ga shugabanni wanda a ƙarƙashin haka ne a sheikh babban malami sheikhul islam ibn taymiya rahimahullahu ya gina littafin sa na as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wannan asari nazir dan aslam ya zo a cikin littafin musannaf ne na abdurrazzaq as-sanani Allah ubangiji ya gafarta masa za mu saurara anan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah A ƙarshen shirin namu na wannan makon, na tambayi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas ko me ake nufi da an ta'addul amanati ila ahliha da kuma wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه يوم أواه السلام عليكم ورحمة الله بركم مدهدوا أولا شرمي البركة نا إلمي تكين إلمي ألا يبا مداشوا تو يو زامك لي وسأبو بوا قدابيو مهمي وإن دا الله سبحانه وتعالى دا يتي وإذا حق إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تزامك لي منين أمانة كما منين ميد أمانة إزواغا ما سئتئم سنند أبنجي يتي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل للوكتن دزاكي هكونتي سكان متانيكي هكونتي دا آدلشي كمين ديكي أتكين آية تو مي أكي نفي تو بياني مي أكي نفي يقنشي بياني أكن منين أمانة أبنا فركوكينا دا كما منين آدلشي دا كما هكونتن آية adalci din nan tashin hukunci ai adalci a me ake nufi to idan mun dau abu na farko wato amana wato amana tana nufin ash-shay'u alladhi yaj'aluhu sahibuhu 'inda shakhsin li yahfazahu ila an yatlubahu minhu ma'ana literally ma'anar amana shine abinda mutum yake bawa abokinsa ya aje masa ya kiyaye masa shi har ya zuwa sanda ya nema ya ce ga abin kan ko da yake al-allama sa'idi yana cewa ya faɗaɗa abin ma'ana al-amana kullum tumina alaihi al-insan wa umira bil qiyam bihi duk abinda aka ba mutum amana aka umarce shi kuma ya kula da shi to wannan amana ma'ana za iya kasa abin kashi biyu akwai amana wacce Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bayansa ma'ana amana tsakaninsa da bayansa na haƙoƙi kenan to wannan ya wajjaba a ba da wannan haƙoƙi kamila cikakkiya ghairu manqusa wala mabkhusa ma'ana ba tare da an tauye ta ba lokacin da ubangiji ya umarce ka ka tsaye da sallah to amana shine ka rika yin sallah cikakkiya ka san ma'anar abin da kake karantawa tun daga karanta Fatiha ingantacciyar Fatiha wato kaga mutum yana cewa musulmi ne shi amma idan ya zo zai Fatiha wato zaka ga yaro mai zuwa Islamiya ya fi shi iya karatu to babu amana a cikin wannan na wacce take tsakanin bayi da ƴan uwan misali kamar yanda malamai suke nunawa shine amanatul wilaya wal amwali wal asrar ma'ana amana ta shugabanci lokacin da kuka zaɓi shugaba kuka ce mun zaɓe ka kuka fito kuka yi mana rubduku kuka yi masa ruwan ƙuri'u to wannan amana kuka bashi mai da amana zuwa ahalinta shine ya tashi ya muku aiki yanda ya kamata kada ya ci amanar ku ya kare muku wato dukiyar ku da kuma jinin ku sannan ya muku mulki na adalci karya wato kwashi dukiyar ku sannan akwai amana ta al'amwal ta dukiya shine kamar yadda muka ce mutum a wanda kuma shine yafi shahara din ka dau kuɗi ka ba mutum ka ci dala mun ko kuma kuna hulɗa da mutum shi shugaba kai yaransa to kada ka rika daukan dukiyarsa kana barna saboda ya amince maka ko ya baka ajiya saboda ya amince maka in ya zo karba ka ce ta bata ko an sashi to duk wannan wato ha'inci ne wal asrar da sirri ma'ana ka yadda da mutum ka aminta da shi shikenan sai ka ce to ga sirri na ya san sirrinka to ya je ya fitar wannan cin amana ne mai da amana zuwa ga masu ita shine idan mutum ya baka sirri ya baka haƙƙin sirrinsa to wannan amana ne kai kadai ka san wannan to kar ka gaya wani idan idan ka yi wannan wato ka fidda wannan sirrin ka ci amana kenan karancin amana ne zai sa ka ga da ya cuci wato ah, mahaifinsa ko mahaifi ya cuci ɗansa ko miji ya cuci matarsa ko mata ta cuci mijinta ɗan uwa ya cuci ɗan uwansa ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ko dai ta cin dukiyarsa ko kuma ta fidda sirrinsa wannan amanarsa ce kuma wannan shine zalunci a mafi girma wanda makusancinka zai maka saboda ka amince da shi da hikima yana cewa wa zulmu dhawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min waqi' al-husam al-muhannad ma'ana duk wani zalunci zalunci ne amma ba kamar wanda zakai wa mafi kusa da kai dan uwanka ko makusancinka wannan zaluncin wato zafin sa yafi sara da takobi yafi a dauke bindiga a harbi mutum saboda idan mutum ya ci amanar ka kusan daidai yake da wannan wannan wannan ayar duk da ah, wato girman amana ta zo don ta ƙara ƙarfafa girman amana kuma mun kalli kisa saukata kamar yadda duk malamai suka gabatar to za mu ga mahimmancin kula da amana wannan kuma shine dalilin da ya sa ma kamar al'allama at-tabiri ah, ya ya rawaito wani asar daga wato al-laif wanda shi yake nuna wato ita wannan yana ga maganar amanar nan ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha yana ga da shugabanni ma ake saboda tsananin haƙƙin da yake kansu yana ga su da su ake ma kawai ba da wani ba ko da yake abin da ya fi shahara kowa ya sani shine wannan ayar ta sauka akan sha'anin ta sauka akan sha'anin Uthman bin Talha bin Abi Talha kamar yadda ya gabata to al'ibra bi umumi lafz la bi khusus sabab kamar yadda dai malamai suke faɗa na ulumul Qur'an idan abu ya sauka akan wani abu to ba za ta kaita hukuncin sa akan wannan ba a'a zai shafi komai kenan ta shafi wannan qaziyar ta kamar mai sannan kuma ta shafi duk wani wanda aka bashi amana ya wajaba ya mai da ita rashin tsaye da amana shine yake sa tabarbarewar al'amura wannan kenan sannan idan mun kalli abu na biyu wai za hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ma'ana in kun tashi yin hukunci tsakanin mutane ku yi na adalci adalci anan malamai suna cewa shine diddal jawr ma'ana kishiyar zalunci sai dai abin da ya shahara shine ma'ana guda biyu ake ba adalci a shari'a na farko dai isalul isalul haqqi ila ahlihi ba da haƙƙi ga masu shi idan an ce wani kaza haƙƙinsa ne to a bashi ya cancanci kaza a bashi wannan shine adalci ko kuma abu na biyu al-musawa bainan nasi aw baina afradil umma fi shay yin daidaito a daidaita mutane akan wani abu wanda suka cancance shi ma'ana ba tare da kallon cewa su masu mulki bane ko su talakawa ne ko daga ina suka fito ko meye matsayin iyayensu ko meye matsayin su ma'ana ta fuskar kuɗi ko gata ko wata nasaba ba to idan an ce wane ga abu ne an fito da shi to duk wanda ya cancanta a bashi to daidaita mutane wajen rabon wannan abin to shi ma ana ce masa wato adalci kenan malaman shari'a sun kasa isalul haq ma'ana mika haƙi zuwa game shi ma'ana wai za hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sun kasa shi a bangare guda uku bangare na farko shine bangaren abin da ya shafi jini sannan bangare na biyu shine abin da ya shafi dukiya sannan bangare na uku shine bangaren abin da ya shafi al'arar ma'ana mutuncin su jama'a idan mun dauki bangare na farko addima abin da ya shafi jini bawa mai haƙi haƙinsa a nan shine ko kuma yin hukunci da adalci tsakanin mutane ta hanyar daidaita su a bangaren jini shine idan wani wato kamar a kaddara dan gwamna ko dan sarki ko dan shugaban kasa ya kashe wani dan talaka to a tashi a yi masa hukunci na adalci kamar yadda inda shi dan talakan da ya kashe dan mai kuɗi ba za a yi wata wata ba ko ya kashe dan shugaban kasa kankace kwabo wato an zartar masa da hukunci to shi ma wancan dan babban da ya kashe dan talaka shi ma ai masa wannan wannan shine adalci a bangaren abin da ya shafi bin haƙƙi kenan na jini haka na bangaren abin da ya shafi dukiya shine a ce ga wani mai matsayi ko mai mukami saboda yana kan madafin iko ya yi wata barna da dukiya aka kawo shugaban alkali to a hukunta shi a hukunta shi ba tare da kallon matsayinsa ko mukaminsa ba ko wane ne shi kamar yanda idan talaka yayi wannan tuni kankace kwabo an zartar masa da hukunci to shi ma wancan a tsaida masa ba tare da wato ganin waye shi al'arab a wajen mutunci kamar yanzu a ce wani ya taba shine abu na uku kenan wani ya taba mutuncin wani ya kai shi kara to idan mai mulki ne ko wani misali mai matsayi ya kai kara gaban alkali cewa an taba masa mutunci yanda za a dau matakin gaggawa wajen bi masa haƙƙin sa to haka shi ma talaka idan ya wato idan wani ya taba masa haƙƙi shi ma ya kamata a ya wajjaba ma kai abu gaggawa wajen biyo masa wato haƙƙin sa ba tare da kallon wane ne shi ba wannan baya nufin dan mutum yana da matsayi ya rika abin da ya ga dama talakawa ba za su faɗa ba wannan kuma wani wani babi ne daban sai dai kawai abin da ya kamata a gane cewa idan mutum shugaba ne wannan kuma baya nufin cewa ko dan yana da matsayi ko dan yana da kuɗi ko kaddara ma shugaban ƙasa ne ko gwamna ne wannan bai hana ma'ana cewa shi ba an zage shi wani tunanin ai shi ba za a iya ɗaukan alhakinsa ba saboda mai kuɗi ne misali ka je ka masa sharri ko a social media ko a rediyo ko saboda kana sojan baka ka je ka rika bata shi a'a shi ma Allah subhanahu wataala zai bi masa haƙƙinsa Allah ba ruwansa da matsayinsa an samu wato wani daga cikin magabata wato a makarantarsa ta ilimi sai ya wuce ya ji wasu daga cikin ɗalibai suna zagin Hajjaj bin Yusuf wanda shi wannan mutum yayi kaurin suna kamar yadda aka sani wajen kisa wajen kashe mutane bai bai da jinin dan adam komai ba amma sai ya rika bata shi yana cin mutuncinsa sai wancan malami ya kira shi yace yabna akhi ya kai dan uwana ka sani hakika ranar kiyama Allah zai tsare Hajjaj ya nemi haƙƙin duk waɗanda Hajjaj ya zalunta ya zuba musu jijini amma kuma ku sani fa cewa shi ma Hajjaj Allah subhanahu wataala zai fidda masa haƙƙinsa akan duk wanda suka zalunce shi suka yi masa sharri irin ka kenan ma'anar wannan shine ma'ana za a fidda mutum haƙi ba tare da kallon kowane ne shi ba kuma wannan shine musawa Allah ya sa mu gane ko mu rika kula da haƙoƙin jama'a a kowane irin hali muka tsinci kanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin mun gode dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحكمن عن الأنام مطامعي الحمد لله Duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa. Muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. A madadin gidauniyar Darul Kur'an da ke unguwar Tudun Yola wanda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljanna. tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a gargashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza. Ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان